أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau juma'a ashirin da hudu ga watan da Sani hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da goma sha shida wanda ya daidai da sha bakwai ga watan Nuwamba 1995 muna karatun littafin taisirul aziz hamid sharh kitabu tauhid na fadilatu sheikh sheikhul islam muhammad bin abdul wahab rahimahullah a sharhin da wannan jika nashi a akan wannan littafi nashi mai albarka kitabut tauhid ma'ana madalla da kakan kwarai madalla da kuma jika nagari kaka ya rubuta littafi ya sa mishi kitabut tauhid jika kuma ya zo ya sharhin shi ya sa mishi taisirul azizul hamid da aka kashe wannan bawan Allah bai karasa wannan sharhi mai albarka ba sai dan uwan shi ya zo a Sheikh Abdulrahman ya yi sharhi a ya rairaye wannan sharhi shine ya sa mishi fathil majid ya zo ya sake rairaye shi ya sa mishi qurratu uyunil muwahhidin duk waɗannan littattafai baki ɗaya su ne manya-manyan littattafan da Muhammad bin Abdul Wahab da ‘ya'yan shi da jikokin shi suka rubuta kada a tsoratar da ku cewa kada a karanta a'a a fito da su a karanta a ji duk abin da ke cikin su baki ɗaya ƙa'ida kenan duk littafin da ake ɓoye shi a musulunci mugun littafi ne sai a fito a tona asirin shi duk littafin da aka ce kada a karanta a a to dan me a buɗe a karanta in alkhairi ne jama'a su fa'idantu in sharri ne kowa ya je ya guje shi mana dan me za a ɓoye to shi yasa wannan littafi gashi muke karatu har inda makon da ya gabata muka kawo cikin babu ma ja'a min at-taghlid fi man abada Allah inda qabri rajulin salih babin da ke bayani akan irin tsananta azaba da za a yi a kan wanda yake bautar Allah a wurin wani kabari na mutumin kirki sai ya ce fa kaifa iza abadahu to kuma ina in ya bauta mai ma'ana ka zo ka bauta wa Allah a kabarin wani salihi wani waliyi ka yi sallah tsakaninka da Allah wannan laifi ne akwai azaba da Allah zai maka to ina kuma ga in ka je kai sallah ɗin ka bauta mishi ko kuma ka je ka roki wani abu a ciki ashe wannan shine yafi muni wajen haramci da tsanantawa mun gane wannan ko to bayan ya kawo mana sharhi akan ainihin tarjamar babin sai kuma ya zo ya kawo mana hadisin aisha allah ya ƙara mata yarda da ita da ainihin ummu habiba cewa ummu salama ta ba da labari ga annabi sallallahu alaihi wasallama yana cikin zazzabin rashin lafiya wanda daga shi ne ya rasu salawatullahi wa salamuhu alaihi suka zauna suna hira da ita da ummu habiba saboda da can sun taɓa yin hijira zuwa ƙasar habasha alhijratul ula a wannan lokaci sai ɗaya daga cikin su ta ce wance kin tuna san da muka je ƙasar habasha kin tuna cocin nan da muka gani mai suna mariya muka ga irin kwalliya da ado da irin hotuna na annabawa da waliyai da ke ciki ma'ana su abin ya ribace su ya ɗauke su shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tashi zambar yana kwance da cikin shi shekarar shi lafiya ya tashi ya ce waɗannan mutane da kika gani idan wani mutumin kirki ya mutu cikinsu ko kuma wani annabin Allah ya mutu sai su ɗauki kabarin shi sai su ɗaugawa shi su mata kabari a cikin cocinansu sannan su kawo wannan hoto sai su manna a jikin bango manzon Allah ya ce waɗannan su ne a shararan halitta a gurin Allah ranar alkiyama to za mu zo duk baki ɗaya za ka ji abin da malamai suka ce duk magana baki duk abin da ka sani a musulunci yana nan a rubuce a cikin littafi ba zai yiwu a bar littafi a zo ana gina mutane da ra'ayi ba komai a zo da littafi a zo a karanta a ji in alheri ne alheri ne a bi shi in sharri ne sharri ne a guje shi to shine sai ainihin muka karanto inda malam ya fara fassara yana sharhin wannan hadisi ya kawo maganar da imam al-qurtubi yayi cewa sanya masallaci akan makabarta ko kuma kabari a cikin ainihin masallaci ko kuma sanya hoto ya ce wannan abu baki ɗayan shi haramun ne a cikin addinin musulunci sai ya ce ai asali fitinar bautar gunki ta hanyar hoto ta faro to wannan shine abin da shi imam al-qurtubi ya faɗi amma kafin mu zo mu karanto sharhin da malamai suka yi akan wannan hadisi sai mu karanta asalin shi abin da mai littafin ya faɗi ya ce kala shekul islami rahimahullahu ta'ala malamin musulunci abu abul abbas ahmad ibn abdul halim ibn taimiya dama a cikin muqaddima yake duk sa'an da nace shekul islam yace ina nufin ibn taimiya kenan duk sa'an da nace qala al hafiz yace ina nufin ibn hajar al asqalani yace wa hadhihi illa hiya allati li ajliha na hashari an ittikhadhi almasajid ala alqubur yace wannan illa ta ainihin wato tsoron kada jama'a su dawo suna bautar salihai da waliyai to saboda ita ne annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ainihin hana a ɗauki masallatai a gina su akan makabarta وهي التي أوقعت كثيرا من الأمم إما في شرك الأكبر wannan irin ainihin abin da aka idi da manzon Allah ya faɗi na cewa kada a ɗauki masallaci a yi shi akan makabarta shine ya saka da yawa daga cikin al'umma cikin shirkar da tafi kowace girma au fi ma dunahu min shirki ko kuma ya saka su a cikin abubuwa da suke saban Allah ne waɗanda ba su kai shirka ba fa innan nufusa قد أشركت بتماثيل القوم الصالحين domin zukatan 'yan adam sukan yi shirka da Allah saboda hotuna ko kuma gumaka na wasu mutane na gari wa tamasil yaz'umuna yace wa tamasil yaz'umuna annaha talasim likawakib wa nahwi zalika yace da kuma ainihin wato wasu sassake sassake ko gumaka yaz'umuna annaha talasim likawakib waɗanda mutane suke riya cewa waɗannan ainihin wato gunki da suka sassaka ko hotuna da suka zana surori ne na wasu taurari wani hau zalika da makamantan haka sai ga sun da suna bauta musu a ce ai kaza wannan shine hoton falaki kaza ko kaza shine hoton wali kaza ko shine zanen kaza duk sai su da suna bauta waɗannan abubuwa fa inna shirka bi qabarin rajul alladhi yu'taqadu salahuhu yace domin yin shirka game da kabarin mutumin da ake kudurta cewa mutumin kirki ne aqrabu ila an-nufus min ash-shirki bi khashabatin aw hajarin wannan yafi kusa da a yi shirka da shi fiye da ainihin shirkar da ake yi da wani ice ko katako ko wani dutse in aka ce wannan waliyin Allah ne a cikin kabari wannan ko wata bishiya ce ko dutse da ake sa ran albarka da amfani tare da shi mutane sun fi karkata wajen wancan kabari da aka ce na waliyin Allah shirka ta fi shigowa irin wannan halin ولهذا تجد أهل الشرك yace saboda haka zaka samu mushrikai yatadarrauna indaha suna kankan da kai a wurin kaburbukan mutanen kirki da waliyai wa yakhsha'una kuma zaka ga ainihin wato suna khushu'i suna nuna tsoro da firgita da razana wa yakhda'una kuma suna mai da kansu ba komai ba in suka je kaburbukan waliyai wa ya abuduna bi qulubihim suna bautawa waɗannan waliyai da zukatansu ibadatan wata irin ibada wadda la yaf'alunaha fi buyutillahi ba sa yin irin ta ma a ɗakin Allah in suka shiga masallaci ba ka ganin tsoron Allah da natsuwa da khushu'i tare da su amma in suka je kabarin wani waliyi nan za ka ga natsuwa da duk wata kamala wadda ake nema ga mai ibada kaga wannan shine asalin shirka kenan wato ma ba a bawa Allah rabbul alami na komai ba yau da a ce ma in an zo masallaci din za a nuna kankan da kai ga Allah in kuma aka je kabarin wani shehin a nuna haka to an ma yi shirka kenan a'a to shi Allah baki ɗaya ba a yi mai haka sai a je anewa wani Allah ya kiyaye to shine sai yake cewa wala waqta sahar haka kuma ainihin lokacin da yake daidai lokacin asuba da Allah yake cewa kanu qalilan minal layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun da daddare mutanen kirki kaɗan suke yin bacci can in lokaci ya taho kusan asubahi sai kuma su tashi suna ta roƙon gafara Allah suna kankan da kai ga Allah to su sai kaga ba sa yin irin waɗannan abubuwa ma'ana ko da wannan lokaci da aka ce ana son ai waɗannan irin ladabi sai gaba sai amma suka je kabari ko hoton sai kaga ana girmama hoton wani shehi fiye da yadda ake girmama Allah wannan irin cin mutunci ne ba a wa Allah ana gani an ci mutuncin Allah an ci mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baki ɗaya duk ba ku damu ba sai an zo an taɓa wasu shehunnai waɗanda yake inna ma hum fahamun min afhami jahannama garwashi cikin garwashin wutar jahannama wanda babu abin da suka tabbatar a rayuwarsu in ban da sharri duk mun zo muku da misalan sharrin nan matan mu nan sai da muka zo muka wayar musu da kai akan irin waɗannan abubuwa saboda duk an an rufe wa mata ma irin waɗannan abubuwa din mata ma duk suna ganin irin waɗannan bankaura da ake suna ganin kamar gaskiya ne shi yasa kana nan ahlus sunna mataka tana sa kasar da mandiri kana nan ahlus sunna mataka tana da hoton shehi din me za a yi da waɗannan alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma hasbuna sun ishe mu duk abin da muke bukata baki daya to shine sai yake cewa wa minhum man yasjudu laha kai daga cikin irin waɗannan mutane ma akwai wanda za su je suna sujuda ga waɗannan ainihin kaburbuka wa aksaruhum mafi yawancin mutanen da ke zuwa kaburbuka na shehinnai da waliyai irin waɗannan yarjuna min barakati salati indaha wai suna fatan su samu albarkar sallar da suka yi a wannan guri ne wa du'a da kuma albarka addu'ar wai sai a ce da sallarka da addu'a ka tafi albarka in kai kusa da kabarin wani waliyi tare da cewa sahabin annabi sallallahu alaihi wasallama ya miƙe yana sallah kusa da kabari sai sayyidina umar ya ce alqabra alqabra kai hankali kabari kabari ba a sallah kusa da kabari sai bai ji kalmar daidai ba sai ya ji kamar sayyidina umar yana cewa alqamara alqamara farin wata farin wata sai daga kai yana kallo sayyidina umar ya ce alqabra alqabra ai kabari kabari nake cewa da ya gani sai janye jikin shi sahabbai suna kyamayyin sallah kusa da kabari shi yasa ka dubi wannan littafi baki ɗaya akan haka aka rubuta shi tahziru sajid min ittikhadh al-qubur masajid duk matsala da ta shafi wannan baki ɗaya an tsaya an tattauna ta a ciki duk sai muka rabu da waɗannan sai aka koma za a yi magana da ra'ayi dan menene ba za a yi faɗa a addini ba sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in aka zo za a yi rigima sai a samu wani ya tunani ya ce dan me za mu yi rigima ga manzon Allah a cikin mu sahabban annabi Musa lokacin da aka yi kisan kai aka kasa gano wane ne ya wannan kisan kai waɗannan suka ɗauko makami waɗannan suka ɗauko makami wannan ɗa ne ya je ya kashe ƙanin uban shi ya ƙosa ƙanin uban ya mutu ya gaji dukiya ya rasa yadda zai yi ƙanin uban ya ƙi mutuwa babbar giwa ta ƙi faɗuwa shine sai ya je kama shi da daddare kashe shi sai ya fito da gawar ya jefa ta a ƙofar wani gida maƙwabtansu da gari ya waye ta sa hannu a kaya ce sun kashe mini uba sun kashe mini uba kaga sharrin dan adam shine sai ainihin suka ce su ba su kashe ba to sai hayaniya ta tashi wannan ya dauko makami wannan ya dauko makami wani dattijo ya tsaya yace dan me za mu yi fada a cikin mu ga annabin Allah mu je annabin Allah ya raba jayayya mana to yanzu dan me za a yi fada ga littattafai duk duk matsalar da ta tashi malamai sun yi rubutu akai dan me za a tsaya a yi fada a zo a karanta mana kowa ya zo da littafi kai ka zo da littafi wannan ya zo da littafi amma wannan ya ce littafi kaza kai kuma ka ce da ra'ayi za a yi inda ra'ayi ne kowa yana da ra'ayi irin nashi amma kowa ya haƙura da ra'ayin shi ya zo don ana son a samu haɗin kai kowa ya saki abin da yake tunani kowa ya saki abin da yake gani a zo da littafi a zo a gane menene daidai sannan kuma ala basiratin min al-ilmi sahih sai ya zama shi kanshi littafin za a karanta shi sai da basira ta ilimi ingantacce in ba haka ba ai akwai abubuwan da suke hayaniya ne an rubuta cikin wasu littafan sai ka yi ilimi ingantacce za ka iya tace kaza ya inganta kaza bai inganta ba to mu duk a kasashen mu ba a malanta da waɗannan abubuwan fa inna ma mu a kasashen mu ana malanta da katin rawani da babban riga da zungume man tarbi shikenan kawai shikenan ko baka karantar da wani kana da buzu kana da bakaken alluna da duk wani asiri da yasin duk kana yi sai ku ji ana ce maka malami saboda ba a san mafhumin malanta a kasashen mu ba da mai yin tsafi da mai bori da boka da mai rubutun sha da guru da laya mai ba barayi sa'a da wanda zai zauna yana karantar da iziya da risala da askari da makamantan haka duk baki ɗaya kowanne sai a ce malami tare da cewa ɗaya matsafi ne ɗaya malami amma tun da sun surantu da sufa ɗaya sai duk a ce malami kuma ku kalla da kyau ku gani ai malaman ana gani suna cikawa da kyau da imani waɗannan 'yan borin da 'yan sihirin da masu yasin ɗin wanne kuka ga ya cika da imani wallahi duk wanda ya ɗauki alkur'ani ya wa wani yasin ya kashe shi ta wannan hanya ko ya haukatar da shi ko ya kore shi garin wallahi azimi baya cikawa da imani sai ya burkuce kafin rayuwar shi kuma sai ya cika babu kalma ku saka ido ku gani duk baki ɗaya ku gani kowane lungu duk malaman da suke irin waɗannan asirance asirance ka kalli wanne ne ya mutu da imani ka koma ka ga malaman da suka dukufa suna karatun alkur'ani ana allaili wa atrafan nahar ka je ka ga yadda suke cika da imani ai mun kawo kissar al-Imam Abu Zur'at ar-Razi anan kamar yadda Ibn Abi Hatim ya kawo a cikin Jarh wa Ta'dil yace ya zo zai mutu sai ya tuno hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ya karanto shi da isnadi haddathana wa haddathana wa haddathana wa ne har ya je qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama man qala la ilaha illallah kafin ya karasa sai aka janyara annabi ya ce wanda ya ce la ilaha illallah a ƙarshen rayuwar shi man kana akhira kalamihi la ilaha illallah da halal janna to ya ce man kana akhira kalamihi la ilaha illallah sai aka janyara kaga malaman hadisi da imani suke cikawa dan haka ka yi ƙoƙari ka ga cewa kana cikin malaman hadisi ko kuma anta mutataffilun bil muhaddisin Allah bai kaddar ka zama baka yi kokari ka dafe malaman hadisi sai ga Allah ya saka albarka a cikin rayuwarka Imam Ahmad ya ce dinun nabiyyi Muhammadin akhbaru ni'mal matiyyati lil fata atharu la targhabanna anil hadisi wa ahlihi farra'yu laylu wal hadithu naharu yace ai ra'ayi ni a gani na kaza yace wannan duhun dare ne hadisi ko haske ne na rana yace fala rubbama jahilal fata asral huda wa shamsu bazigatul laha anwaru yace mai yiwuwa ne kai makuwa ka rasa hanyar bi yace ka dawo ka bi hadisin manzon Allah hasken rana ne lailu haka nahariha la yazigu anha illa hali da dare da rana hanyar manzon Allah haske ne da ita ba ta da dare ba ta da rana duk koyaushe haske ne salawatullahi wa salamuhu alaihi to shine yake cewa wasu za ka ga cewa ainihin wato suna neman albarkatuwa in sun yi sallah a wuraren waɗannan kaburbuka waddu'a'i da yin addu'a ma la yarjunahu fil masajidi irin abubuwan da ma ba su ainihin wato fatan su samu a masallatai in sun zo masallatai ma ba su sa rai za su samu falaloli irin waɗannan amma in suka je wurare irin waɗancan na kaburbuka na shehinai da waliyai sai kaga suna wai sa ran za su samu wata albarka fali ajli hadhihi al mafsida yace saboda wannan banna hasaman nabiyu sallallahu alaihi wa sallama maddataha annabi ya toshe duk wata kafa duk wani burbushi da zai jawo a dawo ana shirka a makabarta ko makamantan haka hatta naha anis salati fil maqbarati mutlaqan har sai da annabi ma ya hana ayi sallah a makabarta kai tsaye ko da wani hali وإن لم يقصد وإن لم يقصد المصلي بركة البقعة بصلاته كودا wanda yaje yin sallar ba yayi ne da nufin neman albarkar wannan guri ba aka ce an hana shi yin sallah din a haka ina kuma ga yaje din ma'ana masallaci ne da kabarin wana da wana da wana a ciki ko da ba da nufin neman wani tabarrukin wannan mai kabari ba aka ce shari'ar manzon Allah ta hana ka yin sallah a cikin wannan masallaci din kama ya kasudu bi salatihi barakatal masajid kama ainihin wato yadda yake neman albarkar masallatai in ya ainihin je yin sallah a masallatai kana neman albarka ko to ko da ba da nufin irin wannan neman albarka ba kada ka je kaburbuka kai sallah kama naha anis salati waqta tulu'i shamsi wa ghurubiha kama yadda annabi ya hana yin sallah lokacin da rana take kullowa ko kuma lokacin da rana ta tafi za ta faɗi rana ta taho za ta kullo an hana ka kai sallah haka rana ta tafi za ta faɗi an hana ka kai sallah haka rana ta take an hana ka kai sallah me yasa saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ya bada labari a cikin hadisi sahihi cewa wannan lokacin shine lokacin da mushrikai suke wa rana sujuda to kai kuma shari'ar manzon Allah ta hana ka kai koyi da wasu mutane waɗanda ba su cikin musulmi akan haka shekul islam ya rubuta littafin shi wanda daga nan aka ɗauko waɗannan maganganu da muke karantawa iqtida'u siratul mustaqim mukhalafat ashabil jahim kowa ya mallaki wannan littafi za mu saka karatun shi kwanan nan dama mun alƙauranta kowa ya mallake shi za a zo a saka shi a zo ai karatun a taysirul aziz alhamid ranar juma'a aqida kenan zunzurutu a zo kuma ranar asabar da lahadi ai karatun ainihin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ranar litinin kuma sai a rinka karatu na magana akan bid'o'i a cikin wannan littafi da kuma tsawatarwa musulmi kada su koyi da kafirai da munafikai da mushrikai da yan bid'a da majusawa duk baki ɗaya ibnu taymiya ya tattara a waɗannan littafai duk a fito a zo a karanta wa jama'a mana ya ake tsoratar da ku littafan ibnu taymiya a ce ibnu taymiya bai kaunan manzon Allah ibnu taymiya bai kaunan manzon Allah ya littafi yace duk wanda ya zagi manzon Allah a sari kanshi ko ya tuba ba za a gafarta mai ba bai kaunan manzon Allah zai haka ma'ana ka zagi manzon Allah ko ka ce ka tuba shari'ar musulunci ta ce sai an kashe ka in ya so an kashe ka ai maka sallah ai maka likafani an rufe ka a makabartar musulmi amma kisa wajibi sai an kashe ka in ma haddan au murtaddan ya zo ya sake littafi aka yi mai sharri aka ce wai ibnu taymiya ya ce kada a ziyarci kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo yi littafi sai da na zo muku da shi nan a ziyara kitabu ziyara duk abin da ya shafi yadda ma ake ziyara kabarin manzon Allah sai da ya nuna maka da yadda ake ladabi a wurin da yadda ake kankan da kai a wurin duk sai da ya nuna duk waɗannan littattafan sai aka ɓoye su sai aka je anewa ibnu taymiya sharri wai ya ce kada a ziyarci kabarin annabi aka ce ibn taymiya ya ce wai annabi ba zai ceto ba sai ga littafin ibn taymiya qa'idatun jalila fi tawassul wal wasila duk baki ɗaya ya nuna darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ai annabi ma ceton shi ya wuce ba ai ceton annabi ba iyaka ma iri iri ceton annabi sallallahu alaihi wasallam to duk baki ɗaya in ka kulla kanka kawai aka je aka ce ibnu taymiya bai kaunan manzon Allah sai kai ma ka je ka dasa ka ci gaba wallahi tallahi zaka zo zaka yi nadama kamar yadda malamin su taqiyuddin al-hillali yayi wannan nadama taqiyuddin al-hillali wani babban malami ne ba magharibi ya zauna a Madina ya karanta a jami'atul islamiyya a lokacin da suke a kasashen su na magharib Mauritania da sauransu su Algeria suna da wani malami shehu ne na ɗariƙarsu yana kullum ya zo sai ina sukan waɗannan littattafai littafin fatihul majid littafin taisirul aziz littafin kitabut tauhid qurratu uyunil muwahhidin duk yana sukan waɗannan littattafai yana cewa ba abin da ke cikin su sai sharri kada ku karanta amma kuma shi bai taba mallaka ko ɗaya cikin waɗannan littattafai da yake suka ba ran nan sai taqiyuddin al-hillali sai ya tafi madina ya je can ya zauna a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama har ya zo ya waye gari ya zama malami to sai ya tashi tahowa ganin gida sai ya samo kofi na fatihul majid sai ya yage bangon shi ya yage bangon duk ya goggoge haka sunan muhammad bin abdul wahhab sai ya sa kitabut tauhid li abdullahi bin abdul wahhab sai ya tauriya littafin tauhidi na malam abdullahi dan abdulwahab ba abdullahi ba ne ai abdullahi ne sai ya cire ai in an ga muhammad bin abdullahi ko karanta sai a ce ba za a yi ba sai sa abdullahi bin abdulwahab sai je sai kai wannan babban malami nasu ya ce akramaka Allah ga wani littafi na samo shi daga hurumi ina son a duba mun wannan littafi abin da ke ciki gaskiya ne malam ya karanta littafi tun daga farko har ƙarshe dama sun iya karatun sai da ya gama karatun sai taqiyuddin al-hillal yazo yace akramaka Allah littafi na da na kawo maka menene za a ce akai yace ai tunda akai musulunci ba a taba rubuta littafin da ya bayani tauhidin manzon Allah kamar wannan littafi yace to malam wannan shine littafin da kake cewa kada mu karanta a da sai da malamin ya fadi ya sujuda yana tuba ga Allah fastaghfara rabbahu wa kharra rashi'an wa anab sai da ya tuba to wannan taqiyuddin al-hillali wata rana suna zaune a nan jami'atul islamiyya shi yana matsayin lecturer bin baz kuma yana na'ibu ra'is a lokacin shine vice chancellor na jami'atul islamiyya ta madina sai suka dan fara tattaunawa sai ce mishi shi da yayi dariƙa tijaniya amma ya dawo ya gane ba gaskiya bane shi yasa ya bari sai bin baz yace to ai bai kamata kai haka ba sai ka rubuta littafi saboda yan baya shine yazo ya littafi ya sa mishi al-hadiyatul hadiya ila tariqati tijaniya sai da muka taba zuwa da littafin nan ko mata mun zo musu da shiran nan mun nuna musu duk baki ɗaya sai da ya bayani yace ga duk sun yi waɗannan abubuwan amma sun gane wannan duk ba hanya bace hanya ita ce alkitabu was sunna duk waɗannan hanyoyin sai ka bar su sai ka tafi da zurfi ka da ka bar su ka rike alqur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam to shine sai yake cewa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana a yi sallah lokacin da rana ke bullowa da lokacin da rana take faduwa sai dai kuma in sallar farilla ce ka tashi a daidai wannan lokaci daga bacci ko wata larura ta gushe za ka yi ta amma sallah ta nafila mutlaka ba za ka iya ba amma sallah ta nafila wadda take mai sababi za ka iya yi kamar ka shigo masallaci sai yayi daidai da daidai lokacin da rana ta tafi za ta faɗi to wannan za ka yi raka'atan tahiyatul masjid ko kuma ka shigo masallaci daidai lokacin da rana ta take ko lokacin da ta tafi ainihin za ta faɗi to wannan za ka yi amma bayan irin waɗannan nafiloli to nafila mara dalili haka siddan to aka ce kada ka yi shine abin da malamai suka bayyana yace li annaha awqatun yaqsudul mushrikuna fiha salatu lishamsi yace saboda waɗannan lokuta lokuta ne da mushrikai suke nufan su su yi sallah ainihin su faɗi su yi sallah ga rana dan haka kai sai aka hana ka to wannan littafin duk akan abin da yake magana kenan ittiba'us siratul mustaqim hulakka wannan sai ce hulakka ga yadda mushrikai ke sawa kada ka sa haka kai ga yadda baka sa wane mutum ibnu taymiya ke rigarka sai ce ga yadda baka sa ga irin rigar da ya kamata ka sa kada ka sa iri kaza saboda iri kaza mushrikan gari kaza na sawa ibnu taymiya Allah ya karantar da shi ilimi yadda ya nufa sai kaga in ya miƙe yana magana kana garan nan muka zo muka karanta a nan imamu zahabi ya ce ibn taymiya yace malami na ne kaza kaza ya wasa shi ya wasa shi yace kuma ibn taymiya yace ni ban taba ganin malami irin ibn taymiya ba yace kai wallahi shi kanshi ibn taymiya bai taba ganin irin shi ba shi kanshi bai taba ganin irin shi ba mun gane wannan ko to haka malamai suka tashi duk waɗannan malamai haka Allah ya saka albarka a cikin rayuwarsu za mu zo nan wata ran za mu saka muku kaset na tarihi ibn taymiya waɗanda wasu abokanmu kuma ƴan uwanmu suka yi lokacin suna jami'atul islamiyya su malam ja'far mahmud za a zo wata ran za ka ji tarihin ibn taymiya da suka yi yadda ya gwagwarmayan nan kada ku man kar ku ruɗe kar ku damu yadda ko ga muke da su haka haka ake yi an gane wannan ko haka ake yadda yadda kuke ganin muke gwagwarmaya da waɗannan mushrikai da waɗannan sufaye da waɗannan ƴan bid'a duk baki ɗaya haka ibn taymiya ne amma daga baya sai da gaskiya ta zo ta tabbata dama imamu ahmad ya ce ƙulu lahum bainana wa bainakum shuhudul janaza ya ce ku gaya musu cewa tsakanin mu da ku mushrikai ana gane wane ke kan gaskiya sai ran da ya mutu za a tafi jana'izar shi ai kowa ya ga jana'izar malam hudu wane mutum anya an taba irin ta anan zaria ai ba a taba irin ta anan zaria mu dai a ganin mu ba to ka gani shine duk baki ɗaya ku gama faɗan ku za ku zo ku bi alkur'ani da sunna in ba ku kuma Allah zai kashe ku ƴaƴan ku su bi ai ka'ida Allah kenan ai waɗannan mutane duk da kake ji suke waɗannan rubuce rubuce wasu daga cikin su duk sai da aka faɗa da iyayensu akan waɗannan abubuwan kuma ƴaƴansu gashi sun dawo suna yi Muhammad bin Abdul Wahhab baban shi malami ne na dariƙa karewa ma kenan Muhammad bin Abdul Wahhab baban shi malami ne na dariƙa amma sai gashi sai zo yana nuna wa uban abubuwa a hankalce ce ɗariƙan nan da gaskiya ce duk ka saka mutane ni baka saka ni ba gaskiya a jama'a ko kuwa ka raba wa kowa duk baki ɗaya in alheri ce ni zaka fara ba ni babban ɗanka sai duk ka ba mutane ni kuma ka koyan qur'ani ka koyan bukhari ka koya min fiqhun hanbaliya ka koya min larabci ni baka taba bani wuridi ba saboda ya bashi alwirdul mustafa ya bashi wuridin annabi to haka ne yanzu ma suke ‘ya'yanku ko ake cuta ana koya musu waƙoƙi su ko ‘ya'yansu suna can suna hadda alƙur'ani sun iya karatun hadisi sun iya karatun komai baki ɗaya amma ko ana nan sai a dafa dankali a ba ƙarfi su zo suna dukan ƙirji suna harawa shi ne abin da yake faruwa kawai ka yi tunani wallahi ‘ya'yansu duk suna can ƙasashen masar ƙasashen sudan suna karatu kai kuma an ban naka nan yana kiɗa sai ƙarshen rayuwa lokaci ya ƙure yadda ka zama bawa gare su ‘ya'yanka su zama bayi ga ‘ya'yansu shi kenan turawan mulkin mallaka sun mallake ku Allah ya kiyaye to shine yake cewa li'annaha awqatun yaqsudu al-mushrikuna fiha as-sala lishamsi fanaha ummatahu an as-salati hina idin to sai annabi ya hana ayi sallah ainihin a wannan lokaci wa illam yuqsad ma qasadahu al-mushrikuna koda mai sallah ba yana nufin yadda mushrikai suke nufi bane saddan lizari'a dan toshe kafa a cikin addinin musulunci to da irin waɗannan hadisai ne malamai suka tabbatar da cewa imamu maliku ya fi sauran malamai gaskiya da hujja akan ka'idar shi ta ilimin usulul fiqi da ya kawo akan saddu zari'a ashe saddu zari'a ya tabbata a shari'a tun abu bai faru ba sai a yi hasashe da hangen nesa a ga cewa in aka bar kaza kaza zai faru sai a hana shine saddu zari'a yana daga cikin qawaid na ilimin ilimin usulul fiqh guda 17 da Imam Malik ya dari sauran mazhabobi da su to daga ciki akwai saddu zari'a da wannan hanyar ne Imam Malik yace laya ko ta alqur'ani ce ce haramun ne ka sata ya ce saboda mai saboda in kasa laya ta alkur'ani za ka shiga ban ɗaki da ita za ka yi kaza da ita za ka yi kaza da ita kuma duk bai halatta a ɗauki alkur'ani a wulakanta ba kala ibnu taymiya yace in kaga irin haka ma'ana ya kawo maganan ne a takaice sai kuma ya ainihin sake gutsuro wani bangare yace wa amma idza qasada ar-rajulu salata inda al-qabri inda al-quburi mutabarrikan bis salati fi tilka al-buqa yace amma in mutun yayi sallah a wurin wani kabari yana neman albarka da wannan sallah da yayi a wannan guri fa hadha ainul muhada lillahi wa rasulihi wannan shine asalin sabawa Allah da manzon Allah in ka je kai sallar ba da nufin neman tabarruki da wannan kabari ba wannan an hana ka to amma ka je ka yi sallar kuma da nufin ma neman tabarrukin fa to wannan shine asalin ma abin da ake ji maka tsoro din har ma ya faru ke wal mukhalafa li dinihi kuma wannan shine sabawa addinin manzon Allah wabtida'u dinun kuma wannan kago wani addini ne lam ya azan bihi Allah wanda Allah bai bada izini ba fa innal muslimina domin al'umman musulunci kad ajma'u sun haɗu على ما علموه بالاضطرار من دين من دين رسول الله صلى الله عليه وسلم addinin al'umma musulunci baki ɗaya sun haɗu akan cewa abu ne sananne kowa da kowa ya san shi a cikin addinin manzon Allah anna salata inda al-quburi manhiyun anha cewa an hana yin sallah a wurin ainihin da ke da kabari kaga ibnu taymiya yana magana yace al'umma musulunci duk sun sani to amma mun kasashen mu ya ba a san waɗannan abubuwan ba su abin da yasa duk baki ɗaya suna karantar da mutanen ƙasarsu amma mu sai aka zauna ba a karantar da mutane sai ka ga adina na ilimi ba a sani ba a ƙasar mu to in ba adina na ilimi ba a sani ba dan Allah dan me zaka tafi aikin haji kakan kakanka na goma musulmi ne amma kuma wai dan an rena musuluncin ka sai a ce maka wai meye rukunan musulunci kuma kai duk da haka wai ka kasa kawo rukunan musulunci sai ka hau lissafa shehunan ƙasa ma'ana menene rukunan musulunci baka san ka ce kalmar shahada sallah azumi zakka hajji baka san ka faɗi waɗannan ba dan Allah in ba dan addinin da ake ya zama dameji ba to ma dan me za a yi maka wannan tambayar yanzu in ka ga professor akan turanci dan Allah in ba ka rena shi ba yaushe ne zaka ce mishi menene bambancin present simple tense da kuma past tense ai sai in ka rena shi zaka yi mai wannan tambaya ka ce mishi menene bambanci tsakanin fi'li mudari'i da kuma fi'li madi professor yanzu ka kalli sibawaihi ka ce sibawaihi menene fi'ili ma bi dan Allah ba rena shi ba to amma haka saboda ba a karantar da mutanen ƙasar mu ba gashi nan faduwa suke ta yi a jarabawa to abin da yake haƙƙi akan hukuma shine ku zauna ku karantar da mutane addinin musulunci dukkan anguwa a ɗauko malamai su zo suna saka ainihin lasifikoki kowane lungu a karanta mutane addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sa'an nan sai a zo duk wanda zai tafi aikin hajji sai a ware su kuma ana karantar da su musamman akan aikin hajji sai kaga akalla an zo ba a dan samu canji amma sai mutum ya je ya ci shinkafa da kaza a naira dubu hamsin dan baka da aikin hajji shinkafa da kaza kawai ka ci a dubu hamsin Allah ya kiyaye shikenan to shine sai yake cewa wa annahu la'ana man ittakhadha masajida kuma annabi ya la'anci duk wanda ya dauki masallatai makabartu suka zama masallatai famin a'zamil muhdathat yace yana daga cikin bid'o'i mafi girma wa asbabi shirki da kuma abin da ke sabbaba shirka as-salati inda hayin sallah a wurin da yake da kabari yana daga cikin manya manyan bid'o'i an gane wannan ko wattikhadha masajid da kuma mayar da ainihin makabartu din su zama masallatai wa bina'ul masajidi alaiha da kuma ainihin gina masallatai akan su waɗannan ainihin kaburbuka din waɗannan duk suna daga cikin miyagun bid'a kaga wannan littafi sharhu sudur bi tahrimi raf'il qubur na imamu muhammad bin ali ash-shawkani duk akan wannan matsala ne akan irin waɗannan hubbare hubbare da kuma mashahid na shi'a da sauran kibab waɗanda ainihin ake ginawa irin a ƙasashen misira da waɗannan ƙasashe namu duk baki ɗaya yana bayyana ka je ka nemi wannan littafi ka karanta kada ka mutu baka san adina ilimi na addinin musulunci ba sai kai asara mun gane wannan ko gashi duk akan wannan matsala yake magana duk ya fayyace matsala ɗaya bayan ɗaya menene hadisai suka ce menene malamai suka ce waɗanda suka yi kuskure duk ya kawo ya bayyana kuskuren su sai ka zauna baka yi karatu ba sai ka ce za ka yi faɗa karatu ne ake koyo ai faɗa ai ba sai an koya ba kowa ya iya faɗa ko karatu ne sai ka je ka yi ladabi malami ya koya maka amma faɗa yadda kake ganin ka iya faɗa kowa ya iya faɗa har jariri ɗan ƙaramin yaro ya iya faɗa ka kai hannu za ka ɗauke shi baya so sai buge hannun kai maka tsawa karatu ne ake koyo kowa ya iya faɗa an faɗa ne sai duk a aje karatun aka ce za a yi faɗan kuma kai sai ka gudu ka bar jahulaka wallahi tallahi Allah ya kiyaye to shine sai yake cewa haka da gina masallatai akan ainihin makabartu ko kuma gina ainihin makabartu akan masallatai faqad tawataratin nusus anin nabi sallallahu alaihi wa sallama bin nahyi an zalika nasoshi sun zo daga annabi duk sun hana yin haka والتغليظ فيه كما سنون تننتا ود ذا ودو وند هكا وجن عذابا وقد صرح عامة طوائف بالنهي عن بناء المساجد عليها yace baki ɗayan malaman ƙungiyoyin musulunci da mazhabobi sun fito ƙarara sun nuna cewa an hana gina masallatai akan makabarta mutabi'atan minhum lisunnati sahihati sariha saboda biyayyar da suke wa sunna ingantacciya kuma da ta zo ƙarara akan haka wannan mai littafi a sheikh muhammad nasir dinar albani duk ya kawo maganganun da mazhabobi suka yi ya ce dukkan mazhabobi sun haɗu akan haka za mu zo in allah ya so karatu na gaba za a zo za a buɗe a karanta dukka ji abubuwan da ke ciki fa duk an ɓoye mana waɗannan nasoshin ne shi yasa ko ga muke da saurin a da mu kowanne ya zo ya ce hayya hayya sai a bi shi bayan kwana bakwai wani ya zo ya ce hayya hayya sai a rabu da wancan ko kuma wasu ci gaba sai a shikenan duk sai aka rarraba kanmu amma muna rike da alkur'ani da sunna babu babu wanda ma zai taso ya ce mana hayya وصرح أصحاب أحمد وغيرهم من أصحاب مالك والشافعي بتحريم ذلك يتي الماجرين إمام أحمد da waɗansu ainihin daga cikin almajiran malamai kamar almajiran imamu malik da shafi'i sun fito ƙarar sun nuna cewa haramun ne a gina masallaci akan makabarta ko kuma a kawo masallaci a ainihin gina makabari a cikin shi dan asalin abin da ya sa shi nasiru dinil albani ya wannan littafi wai a lokacin yana siriya a wani layi da yake zaune to shine sai aka samu wai akwai irin waɗannan sufayen wani waliyi yana da raƙumi to wannan waliyi ya mutu har aka je aka rufe shi to wannan raƙumin na waliyin wata rana sai aka yi aka gane ai an yi kuskure dan me wannan waliyi ba a dauke shi an saka shi a cikin masallacin nan an mai kabari ba to amma bari Allah ya kai mu in raƙumin ya mutu a saka shi shi ma raƙumin waliyi ne to shine da raƙumin ya kaji kawai ku bar nama ya mutu a iska fa nama fa nama ne kawai shikenan da raƙumi ya mutu sai aka kawo shi aka saka a masallaci sai aka yi makabari nan ake fuskantar shi ana sallah ana neman tabarruki to shine sai je musu nasiha sai suka ki karbe shine sai zo ya rubuta wannan littafi ya sa mishi tahziru sajid min ittikhadh al-qubur masajid tsoratar da mai yin sujuda game da ya mai da kaburbuka wuraren sujuda wa ta'ifatun atlaqat al-karaha wasu kuma cikin malamai sun nuna cewa makaruhi ne a mai da ainihin masallaci ya zama makabarta ko kuma makabarta ta zama masallaci waɗannan kuma su ne almajiran abu hanifa a nan nake jawo hankalinka ka je ka yi karatun littafai na usulu baki ɗaya kuma ka fahimci kowa abin da yake nufi in ya zo yana magana in ba haka ba sai ka faɗa kuskure idan a cikin malikiya in aka ce kaza sunna ne aka yi shiru to ana nufin sunna mu'akkada amma a cikin hanabila in aka ce sunna to ana nufin mustahabbi mun gane wannan in suna nufin sunna mu'akkada da su da ainihin sauran mabahibu sai su ce wajibi sai gaji sun ce maka sallar roƙon ruwa wajibi ce sallar kaza wajibi ce kaza wajibi ce kai kuma kana karatu a nan littafin fiqh mu sai kaga an ce sunna mai karfi duk ɗaya ne inna ma kalma ce kowa ta bambanta mu sai mu ce mustahabbi mu malikawa su kuma sai su ce sunna to idan bahanafi ya ce maka kaza makaruhi ne kaza makaruhi ne yayi shiru to yana nufin haramun in yana nufin makaruhi irin wanda kai ka sani ba maliki sai ce karahatu tanzih sai ce karhanci ne na kyama bai kai na haramci ba amma in yace kaza makaruhi ne to yana nufin haramci ne ka je ka karanta littafan su na ainihin usulul fiqi kamar alqawaid na ibnu abdussalam duk baki ɗaya zaka sami irin waɗannan abubuwa in kana karatu ka karanta nan ka karanta nan ka karanta nan ka karanta nan sai ga ka tashi ka zama babban malami amma ka kage a wuri ɗaya wallahi zaka zama addinin ku iri ɗaya da fasto kun san fasto ai bible ne kawai ko to shikenan a hammata ko da yaushe za a je service shikenan gida da waje to zaka zama hakan kai wasa sai yace wallazi yanbaghi an tuhmala ala kara yace wallazi yanbaghi abin da ya kamata an tuhmala ala karahati tahrim wannan karhanci zai zama karhanci ne na ainihin haramci ihsanan lizanni bil ulama idan mu kyautata zato ga waɗannan malamai dok karahatu tahrim ko karahiya yace ana ku karahati tahrim yace abin da ya kamata a dauki wannan akan cewa karhanci ne na haramci don mu kyauta da zato ga waɗannan malamai don waɗannan malamai ba zai yiwu su ce makaruhi ga abin da annabi ya nuna haramun bane har ya tsinuwa akai sai aka ce to ai sai a dauki karhancin akan ainihin haramci suke nufi wa alla yuzanna bihim alla yujawwizu an yujawwizu fi ila ma tawatara an annabi sallallahu alaihi wasallama dan kada ayi zatan wa alla yuzanna bihim don kada ayi zatan annahu an jawwazu ko an yi jawwazu fi ila ma tawatara an rasulillahi sallallahu alaihi wasallama cewa sun halartar da abin da ya zo daga annabi ta hanyoyi da dama akan cewa haramun ne la'anu fa'iluhu la'anu fa'ilihi cewa annabi ya la'anci wanda yake yin haka to shi annabi ya la'anta to kada a tsammaci cewa su kuma sun ainihin halatta yin aikin da annabi ya la'anci wanda ya haka wannan hayi anhu kuma ya hana daga yin haka ina fatan mun gane to wannan kaji shine sharhi akan wancan hadisi da muka karanta na ummu habiba da kuma ainihin ita ummu salama dangane da wannan coci da suka gano to kafin mu zo mu ci gaba da karatun waɗannan hadisai na gaba shine za mu zo mu karanto daga cikin wannan littafi da na fara magana tahrimus sajid min ittikhadhil quburi masajid shafi na sha uku zuwa shafi na sha hudu bayan ya kawo wannan hadisi daga cikin hadisan da ya kawo shine hadisi na biyar sai ce qala al-hafiz ibn rajab fi fatih al-bari ga abinda ibn rajab ya faɗi ibn rajab malami ne babban malami cikin malamai waɗanda suka gabata har ma yayi sharhin arba'una hadis mujalladi guda haka yace hadha al-hadis yadullu ala tahrimi bina'il masajidi ala quburi salihina wannan hadisi yana nuna haramun ne a gina masallatai akan kaburbukan salihai wa taswiri suwarihim fiha kuma ya nuna haramun ne a zana hotunan salihai a manna a cikin ainihin masallatai din ko makamantan haka kama ya fa'aluhun nasara kama yadda kiristoci suke yi shi yasa kada ku taɓa ɗauko hoton wani malami ku manna a cikin masallaci malami dai da ake ji da shi dangane da jagorancin akida a ƙasar Najeriya shine Malam Abubakar Gumi Malam Abubakar Gumi tun yana da rai ya hana a manna hoton shi in baka san wannan baka je ka nemi kasar zaka ji da ka ya hana shi yasa duk wanda yake sunni ne na gaskiya to mu babu hoto a cikin addinin mu ba ma manna hotunan waliyai da shehunan mu a'a mu muna bin maganganun su ne da suka faɗi sun samo daga Allah daga manzon Allah inda gaske kake kana kaunar Malam Bakar Gumi sai muka kana daukar tafsirin shi kana karanta kana fa'idantuwa ga littafi nan ya rubuta al-aqidatu sahiha bi muwafaqati shari'a ka dauka ka amfana to wannan yafi kamar na hoton malam baka aiki da shi mun gane wannan ko to shine yace wala raiba babu shakka anna kulla wahidin minhuma muharramun alan firadihi kowanne ɗaya cikin waɗannan biyu da gina masallaci akan makabarta da kuma yin hoto din a saka a ciki kowanne ɗaya shi kaɗai kawai haramun ne fa taswiru suwaril adamiyyin yuhramu yace zana hoto na yan adam haramun ne wa bina'ul quburi alal masajid bin firadihi yuhramu za ainihin a ɗauki kabari a gina a cikin masallatai yace wannan ma abu ainihin haramun ne kama dallat alaihi nususun ukhar kama yadda wasu nasoshi suka nuna haka ya'ti zikru ba'dha za a zo ai bayanin zikru ba'dha za a zo ai bayanin wasu daga ciki qala sai ibnu rajab din nan yace والتصوير التي في الكنيسة التي ذكرتها أم حبيبة وأم سلمة كانت على الحيطان ونحوها أي هوتنا دوات أن ماتانا النبي أم حبيبة وأم سلمة سكغنو أي أجتن بانغو سككو ولم يكن لها ذل باسد إنوى أما كما النبي يتي وانا أبو شري sheza sai a ce wai ai sai hoton da zai fitar da inuwa gunki ai dama musulmi zai kawo gunki aje ne yar bebu kuma wannan yar bebu dama shari'ar musulunci ta halatta wa yara yan ƙanana su wasa da yar bebi amma imamu malik yace duk da haka ina kyamar ka sai wa yarka yar bebi batta in ta je can ta tsinto ta a kwararo ta zo tana wasa da ita sai ka kyale ta in kuwa ta ce baba siyo min yar bebi sai ka ce a ni bana siyo yar bebi zan dai siyo miki qur'ani ki karatu yace fa taswiru suwar ala ala misali suwaril anbiya'i yace zana hoton annabawa wasalihina da hoton salihai littabarruki biha dan neman albarka da ainihin zanawa din walistishfa'i biha da kuma neman ceto wai in ka liƙa hoton shehi ko hoton annabi kaza zai cece ka yace yuhramu fi dinil islam wannan haramun ne cikin addinin musulunci wa huwa min jinsi ibadatil awsan wannan na daga cikin nau'i na bautar gunki kaji wannan sai ka gudu wa huwa alladhi akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama anna ahlahu shirar al-khalqi inda Allah yawm al-qiyama shine abinda annabi ya bada labari cewa masu su ne ashararai su ne waɗanda suke tantagaryar matsiyata cikin halitta Allah ranar gobe alkiyama sai ce wa taswiru suwar litta'assi bi riqwayatiha zana hoto dan amanna ana jin daɗi in an kalla aw litanazzuhi bi zalika ko kuma mutum ya kalli hoton shehin shi ya ji hankalin shi ya kwanta wattalaihi ko kuma mutum ya manna hoto dan ya rinka jin ainihin yana holewa yana morewa yace muharramun wannan haramun ne wa huwa min al-kaba'ir wannan yana daga cikin manyan zunubai wa fa'iluhu min ashaddin nafi azaban yawmal qiyama wanda kuma di yake yin haka yana daga cikin mutanen da za su fi kowa shan azaba ranar alkiyama fa innahu zalimun domin shi wannan mutum ya zalunci kanshi mumassilun bi af'alillahi allati la yaqdiru ala fi'liha ghayruhu yana kwaikwayon ayyukan Allah wanda yake ba wanda zai iya yin su sai shi Allah din sai zo yana kwaikwayo ai mun karanta hadisi makonnin da suka gabata annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce za a umarci wanda ya zana hoto ranar alkiyama a ce hura mishi rai kuma ba zai iya ba wa annahu ta'ala laysa kamithlihi shay'un babu abin da ya kama da Allah la fi zatihi ko ga zatin shi wala fi sifatihi ko ga sifofin shi wala fi af'alihi ko kuma cikin ayyukan shi subhanahu wa ta'ala tsarki da ɗaukaka sun tabbata ga Allah abin da ibn rajab alhambali ya faɗi kenan cikin wannan littafi shi malam mai littafi sai ya ce qultu ni ko sai na ce wala farka fit tahrimi baina taswir al yadawi wa taswir al ali wal photography yace babu bambanci wajen haramcin hoto ɗin nan da hoton da za a zana shi da hannu da hoton da ainihin za a ɗauke shi ainihin a zana da wani abu na zane na zamani sai ce wal photography har ma da photograph wanda ake ɗauka da kamera mun gane wannan da kyau ko Allah ya kiyaye la yace qultu wala farqa fi tahrimi baina taswir al yadawi wa taswir al ali wal photography wajen haramci ɗin nan da hoton da za a zana da hannu da wanda za a ɗauka da kamera na photograph yace babu bambanci bal tafriq bainahuma jumudun yace mutum yayi kokarin zai ce da bambanci tsakanin wancan hoto da aka hana da wannan da ake dauka da kamera yace wannan wata daskarewa ce kawai ka riga ka zama daskin da ribi kenan baka da fahimta ta ilimi wa zahiriya asriya yake kuma zahiriya ce ta zamani kawai in ba haka ba me wancan a jikin bango yake annabi ya la'anci me yin shi kai kuma ka ce ai an ce wanda yake ainihin fitar da sura ne aka hana amma wanda bai fitar da sura ba a hana ba to shi annabi kuma ya la'anci wannan da ke jikin bango wanda ake manna jikin bango yana fitar da inuwa ne bai fitar da inuwa labulan Aisha da annabi ya kama yayya ga wanda muka karanta labule labule hoton zai fitar da zai inuwa hoto za ta fita ne tana jikin labule ko kuma jikin fulo kofar daki ya ya je ya kama kofar daki ya tsaya ya ki shiga ta ga ran shi ya ɓaci ta ce manzon Allah na tuba me nayi manzon Allah ya ce waɗancan fululluka me kawo su ta ce ai nayi maka ne dan ka dan rinka kwanciya kana kashin gida yace ke baki san masu irin wannan za a yi musu azaba a ranar alkiyama ba ma'ana manzon Allah ba zai ji daɗi a saba wa Allah amma shi a faranta mishi rai ba sai yake cewa kama bayyantuhu fi kitabi adabu zifaf yace kamar yadda na bayyana haka a cikin littafi na adabu zifaf mun zo da wannan littafi makonni da suka wuce mun karanta lokacin da muka zo bayani akan yadda walima take a sunna wannan kenan kaga wannan littafi da ainihin fadilatul allama bin baz yayi shi ya sa mishi hukumut taswir gaba ɗaya ana bayani ne dangane da ainihin hoto irin wannan na zamani da ake da sauransu ya sa mishi aljawabul mufid fi hukumin taswir duk baki ɗaya sai da bimba zai tattauna waɗannan matsaloli ya ce haramun ne sannan ka je ka ɗauki fatawa ta ufaimin wani babban malami ne an yi fatawa nashi akan akida mujalladi biyar duk sai da ya kawo magana akan wannan duk ya nuna cewa haramun ne to abin da yake damun mutane shine sai mutum ya ce ya karanta wannan littafi alhalal wal haram na kardawi ai kardawi ya ce hoto na kamera babu laifi to ka je kardawi sai da ya nemi a gyara akan wannan littafi nashi sai da ya gami da albani ya ce yana roƙon akarbakallahu a duba littafi na abin da ke ba daidai ba a cire a nuna mini shine albani yayi wannan littafi ghayatul maram fi takhrij ahadith halal wal haram duk baki ɗaya ya fitar da hadisan ya bayyana matsayinsu da ya zo kan wannan matsala ta hoto duk sai da ya tattauna ta gashi a cikin wannan littafi za mu zo duk maganganun da ya ɗibo mun karanta irinsu a can kuma za mu zo mu karanta su insha Allah cikin sharhin sahih muslim tun daga shafi na ɗari ɗaya da biyu har zuwa gashi nan ya ta magana a kai ka je dukkan nemi waɗannan littafai ka karanta amma kana son malanta kuma kai ba za ka sayi littafi ba kana son malanta kuma ka fara bacci minal mahadi ilal lahadi ka fara bacci tun farkon dare shikenan sai asuba gari ya waye kuma shikenan kai kai kuma ka zauna kana rubutu da na sha da, da guru da laya kuma an yi magana ilimi ka bari in ana magana tsafa tsafa sai kai magana tunda su ka kware akai ana magana ilimi ka bari mana dan me baka ci fagen ka ci na wasu bugun kasa da zane zane da rubutun sha da guru da laya ka iya to shikenan ka tafi wannan shikenan nan in an zo magana akai anta mutakhassisun kana da specialization akan wannan sai kai magana amma aka zo karatu baka karatu yan kundaye shekaru 30 kai ma baka kakkabe su ba kundayen ka ma baka karanta balle littafin musulunci kuma kace za ka yi magana akan addinin musulunci to waɗannan matsalolin duk baki daya wallahi wajibi ne sai mun guda wannan nailul autar ne mujalladi na biyu shi ma sai da shaukani diye waɗannan maganganu duk na zo mana da misalan su ne duk ka je ka nemi waɗannan tafai ka karanta fa kada fa ka cuci kanka fa da ana muku ƙarya sai a ce wai ai babu littafi akai babu littafi ga littafin mana ka zo ka karanta ka gani sa'an nan ga sharhin sahihi muslim sai mu ji abin da imamun nawawi ya faɗi a cikin wannan sharhi gashi a cikin mujalladi na biyar juz'i na goma sha hudu babi da ke magana yace babu tahrimi taswiri suwaril hayawan yace babin da ke magana akan cewa zana hoto na dabbobi haramun ne duk wannan ya zo ya tattauna waɗannan matsaloli har ya zo ya ce wa tahrim ittikhadi ma fihi sura ghairu mumtahan bil fursh wa nahwihi ai dama ran nan muka zo muka karanta cewa in ya zama hoto an tsatsaga shi an yi fulo da shi sura shi bata fita ba gaba daya nan kunne daban nan kai daban nan hannu aka ce wannan babu laifi shine yace to da bayani akan cewa in an tsatsaga shi an mai da shi fulo ko shimfiɗa ana takawa babu laifi amma ko da a fulo ɗin in zai fitar da sura hoto gaba ɗaya haramun ne saboda wancan hadisi na Aisha da ya gabata wa annal mala'ikata alaihi musallam la yadkhuluna baitan fihi sura aw kalbun kuma mala'iku ba su shiga gidan da ke da hoto ko da kare ɗanka ya jawo ɗan kwikwiyo ya kawo to duk jihadin da za ku yi gobe ka janye shi in ba haka ba ladanka za a rinka zabtarewa kullum gari ya waye tun baka yi aikin ba za a zabtare na jiya ta ga ya ja maka asara ce to shine sai ya ce kala ashabuna malaman mu suka ce na shafi'iyya kenan don ba shafi'i ne a mazhabance ko da yake baya ta kalilanci so da dama da mazhabin wa ghairuhum da waɗansu malaman minal ulama yace taswiru suratil hayawan haramun yace zana hoto na yan adam haramun ne shadidu tahrim haramcin kuma mai tsanani wa huwa min al-kaba'ir yana daga cikin manyan al-kaba'ai manya manyan zunubai لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد المذكور في الأحاديث yace domin kadi shari'ar musulunci ta yi alkawarin mummuna azaba mai tsanani ga duk wanda yake yi wa sawa'un sana'ahu bima yumtahan aw bi ghairihi wannan hoto an zana shi ne akan abin da za a taka a wulakanta shi ko an zana shi inda za a manna shi ne yace fa sana'atuhu haramun bi kulli hali zana shi kowane hali haramun ne لأن فيه مضاهبة لأن فيه مضاهة لخلق الله تعالى يتي دون wannan kwaikwayon halitta Allah madaukaki ne wasawa'un kana fi fi saubin yace wannan hoto haramun ne ko a jikin tufafi yake au busat ko a jikin shimfiɗa yake ma'ana in zaka sayo matarka atamfa sai ka kalli atamfar da take babu hoton mutum ko mutane ko dabbobi a jiki ko darduma ko makamantan haka duk baki ɗaya kada ka sai wanda ke da hoto na wani abu wanda yake ainihin da rai aka zana a jiki to babu kyau akan haka amma dan an yi hoton gida ko ɗaki ko makamantan wannan waɗannan aka ce babu laifi akan haka sai dai malamai suka yi tsawa game da yin sallah akan dardumar da take ainihin da hoton ka'aba a jiki wasu malamai suka ce babu kyau wasu kuma suka ce babu laifi ka je ka ɗauki littafin alfiqh alal mazahib al arba'a mujalladi na farko ya tattauna maganganu irin waɗannan au dirham ko kuma dirhami kamar kwandala kenan ma'ana to gashi kuma a jiki ko to ya za a yi kenan ai in ran da Allah ya taimake mu muka kafa gwamnatin musulunci duk waɗannan hotuna na mutane da ke jiki sai a cire su shine abin da fa'idar karatun kenan wani abin ana karanta yanzu mai yiwa sai nan da shekara ɗari mu muna ƙasa ma za a zo za a aiki da shi kasai yana ɗauka yana sajjalawa to ƴan baya in suka zo su Allah ya tabbatar musu da waɗannan abubuwa to sai su zo sai su aikatar da waɗannan abubuwa amma mu yanzu mun taso cikin damalmalo ne gashi nan in ka zauna kana wa'azi sai ka rasa ina ma za ka taɓo ne shin malaman ne ko sarakuna ko jahilan ko talakawan ko kuwa mai turin baro wannan ya iya ha'inci mai turin baro da za a ɗora mai auduga ya kai wa mata dako sai janya ya ƙarama ya ɓoye mai ba da rasidin kasuwa ya iya maguɗi zai sa maka yau sha bakwai ga wata in ka ba naira goma kenan ka'idan na kasuwa sai ku haɗa baki sai baka naira biyar sai ka karɓi naira sai ka karɓi naira biyar hannunka wannan bakwai sai a rubuta ta yadda gobe in ta zo za a yi sauƙin amai da ita takwas ya karɓi naira biyar gobe kuma ya karɓi naira biyar to magudi ko ta ina yi ake yi magudi ko ta ina yin magudi ake sai mun zo karatu na gaba cikin littafin wujubul hijra insha Allah zaka ji duk irin waɗannan abubuwan sai da Shehu Usman ya fito ya bayani akai sata dukiyar gwamnati da makamantan haka yanzu sata dukiyar gwamnati dai har ma ta zama abin gwaninta ne in ka samu ofishin da aka san zaka yi sata sosai har dangi daga kauye sai a zo ana ana taya kamun nan ashe wani ka samu karuwa ka samu ci gaba to in yaso in baka ba su shikenan ko kuma in kai Allah ya tsarkake ka baka ci sai a ce ai matsiyaci ko a can dun mai aka saka shi haka zai fito wai kai ne matsiyaci tunda baka cin haramun to shine sai yake cewa au dinar ko kuma aka sa a jikin dinar kamar takaddu na kuɗi irin wazo biya da sauransu din nan wasu sai su kafa hujja ai a kuɗin Saudi Arabia a jiki akwai to ai ku daina kafa hujja da ayyukan da sarakuna suke yi waɗannan sarakuna malaman saudi arabia duk suna nuna musu wasu abubuwa babu kyau amma ya za ka yadda kake jin naka suna da taurin kan akan wasu abubuwa su ma haka ɗin amma in bin baz ne zai ba da dokar za a buga kuɗin saudi arabia ba su taɓa fitowa da hoto don shi wannan littafi duk sai da ya tattauna wannan matsala kuma zai saba ne to amma ana bayyana hukuncin allah ne dole malamai su tashi su bayyana sarakuna sun ji masu kuɗi sun ji talakawa sun ji ma'aikatan ofis sun ji malamai dai sun gama nasu to in ba su ji ba shikenan in sun ji kuma shikenan to shine sai yake cewa aufulus ko kuma kuɗi ma'ana bayan ya yi tafsil sai zo ya ijmal ko kwandalaye ko takaddun kuɗi ya ce ko kuɗi kowane iri ne na kowace ƙasa ya ce bai halatta a sa hoto a jiki na wani abu mai rai ba au ina ko kuma kwano ko tangaran ko bokiti ko buta ko roba duk wani abu wanda yake ainihin ina ma'ana wanda yake container wani abu mai baki da ake zuba ruwa ko abinci ko shayi ko menene bai halatta a samu hoto a jikin shi ba aw ha'is ko kuma a jikin bango aw ghairiha ko a wani wurin ma daban ka kawo kamar na jikin mashin ɗinka ko bensa ka ko motar ka ko rediyon ka duk bai halatta ba wa amma taswiri surati ashajari wa rihalil ibili yace amma zana hotunan bishiya da kuma wurare na tafiyar raƙumi kamar sahara da sauransu din nan wa gairi zalika mimma laysa fihi surati hayawan wanda yake babu hoto na ainihin dabba a jiki yace fa laysa bi haramin wannan ba haram bane yace hadha hukmu nafsi taswir yace wannan shine hukuncin shi kanshi hoto din hukuncin zana ainihin hoto din kaji wa amma ittikhadul musawwar fihi sura ya ce amma ɗaukan wani abu wanda ike da zane a jiki aka zana hoto na hayawanin fa in kana mu'allakan ala ha'itin aw thawban malbusan aw imama wa nahwi zalika yace in a jikin tufafi ne da ake sawa ko kuma a jikin rawani ko wani abu makamancin haka ko a bango mimma la yu'addu mumtahinan yace wanda ba taka shi ake ba fa huwa haramun yace haramun ne wannan wa in kana fi busatin yudasu wa mikhidda wa wisada yace wa nahwiha mimma yumtahanu falaysa bi haramin in ko a fulo ne ko a shimfiɗa ko a darduma ko a makamantan haka sai ya zama ainihin hoto ya fito yace wannan ba haramun bane wannan magana kaji mun gaya maka sirrinta sai in ya zama surar hoton bata fito ba gaba daya amma in ta fito gaba daya to hadisin can da muka ƙara bayani akai yana tabbatar da haramcin haka mun gane wannan da kyau ko don haka sai a kula sai yake cewa walakin hal yum hal yamna'u dukhulal dukhula mala'ikatar rahma zalikal baiti fihi kalamun nazkuruhu qariban insha Allah yace hoton ma waɗanda ma suka ce a iya barin hoton da ya zama a tabarmi ne da fulallika da makamantansu amma su ma sai da suka yi saɓani shin wannan hoto zai hana mala'ikun rahama shigowa ko kuwa wasu suka ce zai hana wasu suka ce ba zai hana ba ƙarshe ka je ka karanta cikin wannan sharhi yanzu muna karanta ne a takaice shi yasa sai mu gaya ma sunan littafi da juz'i da shafi sai ka je ka nema ka karanta kai ma ka samu ilimi haka ake yi to shine a can gaba yake cewa sahihiyar magana shine ko da wanda aka shimfiɗa ɗin ko aka sa a filo ɗin yana hana mala'ikun rahama su shigo saboda wancan hadisi da annabi ya gaya wa aisha yace wala farqa fi hadha kullihi yace wannan babu bambanci fa wajen haramci din baina malahu zillun tsakanin hoton da yake da inuwa wa mala zilla lahu da kuma wanda bai da inuwa duk ɗaya ne da hoton da yake gunki ne zai fitar da wanda yake hoto ne da kullun duk babu bambanci hadha talkhisu madhhabina fil mas'ala yace a takaice abinda malaman mu suka faɗi kenan dangane da wannan mas'ala malaman shafi'iyya wa bi ma'anahu qala jamaahirul ulama min as-sahabati wat tabi'ina wa man ba'duhum yace irin wannan maganar jumhurin malamai daga cikin sahabbai da tabi'ai suka faɗi wa huwa madhhabu thawri haka imamu thawri ya faɗi wa malik kaji malik in kai ba malike ne kaji abinda maliku yace maliku yace ba liƙa hoto a mazhabar shi wa abi hanifa da abi hanifa wa gairihim da waɗansu ma malaman baki ɗaya suka faɗi haka suka ce ai wannan ainihin wato ita ce sahihiyar magana wa qala ba'du salafi wasu malamai cikin magabata suka ce inna ma yunha amma kana lahu zillun hoton da ke fitar da inuwa ne kawai aka hana wala ba'asa bisuwarin lati laysa laha zillun hoton da baya da inuwa suka ce ba a hana ba kaji sai ba su haƙƙin su bayan ya faɗi daidai ya kawo nasu sai ya ce wa hadha madhhabun batilun yace wannan mazhabi nasu batacciyar magana ce fa inna sitran ladhi ankara nabi sallallahu alaihi wa sallama as-suratu fihi la shakka la yashukku ahadun annahu mazmumun wa laysa li suratihi dhillun ma abaqil ahadith al-muta'al aw al-mu'allaqa fi kulli sura yace domin hadisin da aka ce Aisha ta sanya labule annabi ya tsinka labulen ya yayyaga shi babu wanda yake shakka akan cewa hoton da ke ciki bai da inuwa na labule ne kuma ba bai da inuwa hoton bai da inuwa yana jikin labule bai da inuwa ba wanda yake shakka akan cewa hoton bai fitar da inuwa kuma babu wanda yake shakka akan cewa wannan ainihin abin zargi ne kowa yadda abin zargi ne dan annabi ya zarga to a takaice abin da imamin nawawi ya faɗi kenan dangane da abin da ya shafi hoto din nan amma sai ka je ka yi karatu tun daga shafi na 81 ɗinnan da muka ce zuwa 82 zuwa 83 zuwa 84 zuwa 85 86 da bakwai da takwas da tara har zuwa shafi na 90 zuwa 91 gashi nan duk baki ɗaya akan wannan 92 har zuwa 93 duk imamin nawawi sai da ya tattauna waɗannan matsaloli ɗaya bayan ɗaya sai ka je ka yi karatu za ka yi jayayya wane ya karatu ya zo ya yi bayani kai kuma ka je shikenan da kumfar baki kumfar baki waye bai iya ba karatu ne ake zuwa ake koya gaban malamai amma faɗa kowa ya iya wannan shi yasa kawai ka je kai karatu wallahi in ka yaudar kanka dan ka je ka dan gama secondary school na arabiya ka yaudar kanka ne wallahi ka je kai karatu kawai karatu ko jami'atul islamiyya ita ce ta madina wadda babu kamata a duniya yanzu wallahi ko kana cikin ta in ka takaitu akan syllabus wallahi haka zaka fito kanka ba komai sai ka shiga cikin gari din nan da baka so malaman zauren nan karatu na wurin su su ne za a fara min aljiljati ila aljilja tun daga farko sai an dire amma karatun syllabus an dauki ɗaya nan an dauki ɗaya nan an zo an tara maka girman kai an baka certificate da testimonial an ce duk ka ci kuma kai ka san kai baka san abin da kake ba amma sai ka yaudar kanka dan ka zo cikin jahilai mutanen gari waɗanda ba su karatu ba ka ce musu ga certificate kai kana da kaza kana da kaza kana da kaza a malamai zaka je a nan kuma za a gwada ka ne a ilmance ai da yadda ake ilimi shine ana gwada ainihin ilimin kai za a yi wa interview kawai ba wani certificate ka cancanta shikenan ka cancanta an baka cancanta ba shikenan wani babban malami aka ɗauko shi daga magarib aka kai shi jami'atul islamiyya to sai ya zama sufi ne aka ce to dole ya fita daga aƙidar shi ta sufanci in ba haka ba zai koyar a madina ba ya ce ba zai bari ba sai aka cinna shi misira ma'ana su tafi can diddigar fir'auna da ya tafi shine sai ya je can sai aka ce to za a yi mai interview sai ya ce duk misira waye zai min interview duk wanda ya min interview shi ma zan mai interview shi sai dai a ɗauke shi haka ba certificate ba interview shi ya san ya shirya a ilmance to da haka ake ɗaukan ilmomi baki ɗaya ilimi sai ka ƙware amma sai yanzu sai zama kawai shahadatu zuwa Allah ya kiyaye wannan a takaice abin da imamun nawawi ya faɗi kenan sa'an nan kuma wasu ai suna cewa ai tun da an ce mala'ika baya shiga gidan da yake da hoto ko ɗakin da yake da hoto wai sai mutum sai je manna hoto a ɗakin shi sai ta saban Allah saboda wai mala'iku ba za su shiga ba oh kaji yan damfara mala to baki ɗaya musulunci na da magani a kanku ka je ka ɗauki kitabul kaba'ir wanda ake danganta ga imamu zahabi ko wannan yana hannun kowa shafi na ɗari ɗaya da tamanin da ɗaya ya ce alkabiratu samina wal arba'u ya ce laifi na arba'in da takwas التصوير في الثياب والحيطان والهجر والدراهم وسائر الأشياء yace haramcin zana hoto jikin tufafi ko jikin bango ko kan dutse ko a jikin kuɗi wasa'ir al'ashiya da sauran abubuwa sawa'un kanat min shuma'in aw ajin yace wannan hoto ko a zana shi da fenti ko kuma a ɗauki wani kulli a ainihin zana shi aw hadid ko kuma da karfe aw nuhas ko kuma da ainihin dalma aw suf ko kuma a ɗauki wani suf wani ainihin wul a tsara a jikin hoto haka a jikin riga a zana shi haka ya fito kamar ado ya ce duk wannan baki ɗaya bai halatta ba a cikin musulunci au gairu zalika ko wani abun ma daban wal amru bi itlafiha kuma shari'ar musulunci ta ce a ɓata waɗannan abubuwa bayan ya kawo nassoshi da aka samo daga ainihin alkur'ani da maganganun tabi'ai a cikin shafi na tamanin da biyu sai ya kawo ya ce wa fi sunani abi dawuda an ali ibn abi talibin kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la tadkhulu al malaika baitan fihi kalbun aw sura aw junub mala'iku ba sa shiga gidan da yake da ainihin a kare ko hoto ko kuma mai janaba wannan hadisi yana nan cikin sunan abi dawuda al-imam al-khattabi yayi sharhin abu dawuda ya sa mishi ma'alimus sunan sai malam ya ce wa qala al-khattabi rahimahullahu ta'ala imam al-khattabi ya ce qauluhu sallallahu alaihi wa sallama da aka ce annabi ya ce la tadkhulul mala'ika baitan fihi sura fihi kalbun wala sura wala junubun yace yuridul mala'ikata alladhina yanziluna birrahmati wal baraka ana nufin mala'ikun da ke sauka da rahama da albarka dunal mala'ikatan ladina humul hafaza banda mala'ikun da ke kula da ayyukanka ya ce fa'innahum la yi fari ƙunar junuba wa gairar junubi ya ce waɗannan ba su rabuwa da mai janaba ko kuma wanda ba mai janaba ba duk kurɗin da ka shiga suna tare da kai shi yasa amma ka kawo hoto ka manna ai kai ka je an ce hoto ba hoto yana hana mala'iku shiga to mala'ikun rahama ne ba za su shiga ba duk duk ibadar da kai ta gari mala'ikun rahama na waje amma na azaba fa to waɗannan su kuke tare da su da kuma waɗanda ke rubuta ayyukanka Allah ya kiyaye to gashi shine ya bayani a cikin wannan littafi sa'an nan sai ya zo kuma ya ce wa amma suwaru fa hiya kullu musawwir min musawwar min zawatil arwa yace hoton da aka hana shine duk wani hoto na wata dabba da ke da rai sawa'un kanat laha ashkhasun muntasiba yace ko yana da jiki da za a kawo aje au kanat manqusha ko kuma wanda aka zana ne fi sakafin a saman daki a saman filin ba ana zana ba za ga dalibai sun zana drawing da kendir ko ai ana yi to da sauran makamantan haka au jidar ko kuma a bango au mawdu'a fi namtsin yace ko kuma an zana shi ne a jikin wani ainihin labule ko kuma wani fulo au mansuja fi saubin au makanin ko kuma an zana ne a jikin tufafi ko a wani wuri yace fa inna qadiyatal umum ta'ati alaihi yace falyajtanib yace hukunci na musulunci baki daya ya ainihin zo ya hana wannan don haka ka nisance shi sai ya ce wa billahi tawfiq ya ce kuma muna roƙon Allah Allah maɗaukaki ya datar da mu sannan ya zo ya kawo magana akan waya jibu itilafu suwar liman qadara ala itlafiha wa izalatiha duk wanda zai iya cire hoto in ya gani ko kuma ya iya gusar da shi ko ya lallata shi sai ka iya yi kamar irin gidaje din nan gida na gargajiya kaga ka shiga gidan ku su har yanzu ba su gane addini ba sun sa kaho da layu sai ka kwashe shi shikenan ya ka wuce da su to me amfanin su ba abin da za su tsinana maka wallahi ka karanta suratul baqara a gidanka manzo Allah ya ce duk gidan da ake karatun suratul baqara shedani baya kusanta gida ka rinka yawaita karatun alqur'ani a gidanka za ga shedani ba zai kusanci gidanka ba wannan a takaice shine abin da ainihin malamai suka faɗi mun gane wannan ko game da hoto din nan don haka nasihar da muke maka wajibi ne ka bar hoto din yana daga cikin sharrori waɗanda za su kai ka ga halaka don kaga wannan littafi tahsinatul insani ziddi shaitan al-sheikh abdulsalam bali wahid abdulsalam bali shi yayi shi yana magana yadda kai mutum zaka samu katanguwa da izinin Allah daga ainihin shaitan da ya zo cikin wannan littafi a cikin shafi na 97 sai ce al-hisnul hadi wal ishrun tsari na 21 daga me ake neman ka samu ka katange kanka daga wannan abu ya ce tahsinul bait gidanka yana daga wuraren da ake so ka tsare su daga irin waɗannan makirci da sauran abubuwa daga shaidan to ya za kai ka tsare ainihin kanka da gidanka daga halartar shaidanu sai ce ga hanyoyi awwalan na farko zikrullahi inda dukhul in ka je zaka shiga gidanka kai zikirin Allah zikrullahi inda dukhul kai zikirin Allah to zikrullahi anan muqayyad akwai wanda manzon Allah ya koyar kada ka kama na wana da na wana ka kama na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam imamu abu dauda ya ruwaito hadisi daga abi malik al-ash'ari ya ce manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yakan ce idza walijar rajulu baitahu idan mutum zai shiga gidan shi falyaqul kowa ya saurara jama'a duk waɗannan zikirorin ne ba a koya mana ba shi yasa kuka kama na hayaniya da rudani fa da a ce an zo an karantar da mutane littattafai na sunna yaushe za a kawo maka wani littafi wanda zai zo ya kawo maka wani abu wanda yake shari'a da hankali sahihi ba su ɗauka to shine yace sai ka ce Allahumma inni as'aluka khairal maulid ya maulaj ya Allah ina roƙonka alherin wannan gida da zan shiga wa khairal makhraj da kuma alherin shi in na zo fita ma'ana alherin shi in zan shiga da kuma alherin shi in na zo fita bismillahi walijina da sunan Allah muke shiga wa bismillahi kharajna da sunan Allah muke fita wa ala rabbina tawakkalna kuma mun dogara ga Allah thumma yusallimu ala ahlihi sannan sai kai mutan gidan sallama matanka da ƴaƴanka in ka je bayan kayi wannan addu'a dab da zaka shiga cikin gidan sai kuma ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah ko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ka buɗe murya ka faɗi yadda kowa zai ji kuma su amsa maka amma girman kai sai shaidan ya saka maka girman kai sai ka kiwa matarka sallama ka ki mata sallama kuma kai in ta zo sai ta maka sai in ta ki maka sallama ya ce dan me bake min sallama kai mai gida shine wani wai matar shi ba ta mai sallama sai ce dan me bake min sallama to shine sai ta dawo ta ne mai sallamar wai kuma in ta yi sallama kuma sai ya ki ansa sai ta ce to ka ce ba ne maka sallama kuma na zo in na yi baka ansa sai ce ai waɗanda suka fi ni daraja suna ansa ka ji girman kai fa wai waɗanda suka fi shi daraja ma'ana to kaga wannan shine zuzurutun shaidan ya samu ya nasara akan ka kenan sai ka ainihin yi sallama ga ainihin mutan gidanka abu na farko kenan da zai tsare shiga shaidanu gidanka in za ka shiga kai wannan addu'a sa'an nan kuma ka yi wa mutan gidan sallama na biyu sai ya ce at-taslimu alal ahli shine yin sallama ga mutan gida din qala nawawi imamun nawawi a cikin azkar shafi na 19 yace yustahabbu an yaqula bismillah ana so mutum zai shiga gida ya faɗi bismillah ma'ana waccan addu'a wa an yuksira min zikrillah ta'ala kuma ya yawaita zikirin Allah wa an yusallima sawa'un kana fil baiti adamiyyun aw la am la yace ko da mutum a gidan ko ba mutum sai kai sallama saboda Allah yace fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi min indillahi mubarakatan tayyiba in za ku shiga gida Allah yace sai yace gida an gane wannan ko sai ku yi sallama wannan sallama sai albarkar ta faru ainihin gare ku wannan ainihin sallama gaisuwa ce daga wurin Allah mai daɗin ji kuma mai albarka to gidan da yake da wani sai kai sallama sai ka nemi izini abu biyu amma gidan da ba wani a ciki kamar ka yi sabon gida ka je za ka buɗe ka shiga sai ka ainihin yi sallama ɗin sai ka shiga kai tsaye amma gida ne na wani kaje na ɗan uwanka ko wanka ko ƙaninka in kai sallama sai kuma ka ce in shigo in aka ce eh ka shigo in aka ce a'a ka a in aka yi shiru har kai sallama uku sai ka koma duk an sha yin bayani akan waɗannan abubuwa amma gidanka in ka je shiga ai daga ka yi sallama sai ka shiga tun da gidanka ne wannan mun gane wannan da kyau ko to abu na biyu da zaka samu shedan ya ainihin ne sanci gidanka kenan yin sallama ga mutan gida da kuma yin wannan addu'a na uku zikrullahi inda ta'ami washarabi in zaka ci abinci ko zaka sha wani abinci zaka sha wani abin sha a gidanka ambaci Allah Abu Huraira Jabir ya ruwaito hadisi yana nan cikin sahihi Muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace idan mutum ya shiga gidan shi ya ainihin yi bismillah to waɗannan shaidanu duk za su koma su ce yau ba mu da wurin kwana dan kana tafi suna binka za su ce yau ba mu da wurin kwana to shaidanin da ke cikin gidan kuma in ka zauna za ka ci abinci kana yin bismillah su kuma sai su ce yau ba mu da abinci da za mu ci in ka je kuma za ka kwanta da iyalinka in ba kai wannan addu'a da manzon Allah ya koyar ba sai ku kwanta tare shine sai a zo a haifa maka dan iska amma in kai abin da annabi ya ce annabi ya ce da a ce duk wanda ya zo zai sadu da matar shi zai ce bismillah allahumma jannibna shaitan wa jannibi shaitana ma razaqtana yace in Allah ya kaddara a wannan jima'i za a samu da shaitan ba zai cuce shi ba to ka gwada ka gani ke ba a karantar da ke addini ba shi kuma bai sani ba shi ya zo zai neme ta dama sai da kokowa ko ya iya addu'a ma wane mutum yaushe zai wani tunanin addu'a ko ya iya ma sai a duk zanin gado an tura shimfiɗa duk an wai tsawata da ɗaki wa yake wani Allahumma jannibna kaga mas'ala ta farko tunda ita ba a koya mata addini ba to ka gani shi kuma a kaddara din ko ita ta san addini in ya neme ta kuma bai sani ba shi yasa aka ce kada ki auri wanda bai damu da addini ba in kika auri wanda bai damu da addini ba sai kin yi kuka tun daga farko har ƙarshen rayuwarki dan ya ruɗe ki da kyale-kyalen kuɗi da menene duk waɗannan za su zo su wuce baki ɗaya za ki zo kuma ki rena kanki to shi yasa dole ne kowanne sai ka ji yarinya tana kuka ubanta zai bata jahili sai ta zo ta ce malam dan Allah a koya min addu'an nan da ake yi saboda in je in koya mishi ko za mu samu ɗa na gari 1992 aka yi wannan abin yarinya ta zo tana tambaya dan babanta ta yi ta yi kada ya bata wannan amma ya ce zai tsine mata dole zai bata jahili shine ta zo wannan addu'a a dan rubuta mata in ta je ta samu ta lallabe shi ta koya mishi saboda kada a zo a haifi dan iska ina ma'aikatar kula da harkokin jin daɗin jama'a duk ina kuɗin da ake kashe musu aikinsu ne za a aurar da yarinya za a cuce ta irin wannan kadagirin jahili sai a ce a'a babu mukafa'a jahili ne a ɗauke ainihin wadda ta san addini a ba bai halatta ba sai a samu mai yar dama dama sai a bashi Allah ya kiyaye to wannan shine ainihin abu na uku in ka zo cin abinci ka ce bismillahi manzo Allah yace in kana cikin ci sai ka tuna baka yi bismillah ba sai ka ce bismillah awwalihi wa akhirihi an gane wannan ko ruwa zaka sha ko menene duk a koya wa yara haka in an gama kuma a ce alhamdulillah a tsotse yatsu kuma a je a wanke hannu duk a koya wa yara haka shari'ar da manzon Allah ya zo da ita kenan na hudu yace kasaratu tilawatil qur'ani fil bait yawaita karatun alqur'ani a gida saboda annabi ya ce duk gidan da ake karatun alqur'ani shedani baya shiga wannan gidan saboda haka yawaita karatun alqur'ani to na hudu na biyar sai yake tatsihirul baiti min sauti iblis tsarkake gida daga muryar iblis sai yace menene muryar iblis qala ta'ala Allah yace wastafziz man istata'ta minhum bi sautika kai shedan kai iblis ka fizgi wanda zaka iya da sautinka sai kawo fassara wannan aya mujahid yace sauti shaitan algina waka waƙa a zo ana sa waƙa ko ana waƙa ka hana matanka ka hana ‘ya'yanka to ina maganar kuma kiɗa an yi suna yanzu dai ‘yan mandiri sun kashe wa masu kalangu kasuwa shi ya samu ‘yan izala aiki ya sake waiwayowa mun gama da ‘yan mandiri mun gama da masu kalangu sun fasa kalangunan su wasu kuma sun tuba to kuma ‘yan mandiri yanzu sun zo sun gaje su kuma shehun mandiri na west africa baki ɗaya ya fito ya yi la'ana ya ce duk wanda ya buga mandiri ba a masallaci ba Allah ya tsine mai albarka kuma ya ce Allah ya isa saboda su an yi musu bid'a al bid'a tuqatilul bid'a bid'a tana faɗa da bid'a kenan mala ka gani to mandiri a gidan biki mandiri a gidan suna mandiri duk a ko ina gashi nan ma'ana mandirin shi kan shi kaga ba su tsaya sun bincika menene sharaɗin da kadiriya ta ce a buga mandirin ba kawai su dai sun sun gama disko a kodiyano an ce ba kyau yanzu kuma sun dawo shikenan sun samu kiɗa a musulunce kuma sun dawo su ne kaga ko ta ina kenan dai sai shedan yi nasara a kansu don haka ka hana ko zaɓe suke saurare matanka ana ana fara waka sai a kashe waƙwaya kiɗa kiɗa ɗin nan baki ɗaya saboda gidajen rediyon mu dai ba su ladabtu da ladubba na musulunci ba yanzu za a sa sanarwar wa'azi ana cirewa kuma sai a sa mawaki wai ai ba ruwan ƙasar da addini na shida tatsihirul bait min al ajras duk wata kararrawa a nesanta ta daga gidan kararrawa tana jawo shaiɗan. dan annabi sallallahu alaihi wasallama yace al jarsu mazamiru shaiɗan. kararrawa ita ce goge na shaiɗan. imamu muslim da abu dauda suka ruwaito wannan manzo Allah yace duk ayarin da suke tafiya da jaki ko da menene da kararrawa a wuya to mala'ikun rahama ba sa bin wannan ayari sai dai shaidanu don haka gidanka kaga ka raba shi da wata kararrawa da wani disco da wani music in ba haka ba yau za a ce aljani ya doke matarka aljani ya doke duk shi yasa aljani ke doke 'ya'yan jama'a da mata sai a zo a yi ta cewa an rasa yadda za a yi to sa'an nan sai malam ya ce na bakwai tathirul baiti min at-tasalib tsarkake gida daga ainihin salb cross abin da yake ainihin a siffa ta cross sai a tsarkake gida daga wannan saboda Aisha a cikin hadisin da Bukhari da Abu Dauda suka ruwaito ta ce lam yakun annabi sallallahu alaihi wasallama yatruku fi baitihi shay'an fihi tasalib illa naqabahu annabi baya barin wani abu a gidan shi wanda yake da sura ta cross sai ya karya wannan abu shi yasa annabi ya hana a cikin sallah ka yi haka ka kama kwankwason ka ka rike haka saboda in ka tsaya a haka ka siffanti da sura ta cross ina fata an gane to na takwas wanda yake shine dalilin da yasa muke wannan bayani yace tathhirul baiti min at-tasawir wat tamasil ka raba gidanka daga hotuna da gumaka yace yajibu alal muslim wajibi ne ga musulmi an yi tsakira baitahu min at-tamasil illa ma warada fihi al-istisna yace dole musulmi ya raba gidan shi daga ainihin hotuna da gumaka sai dai waɗanda shari'ar musulunci ke togaciya wa huwa la'abul banat wa huwa la'ibul banat shine ainihin wasa da yara suke da yar bebi wannan ba laifi wa kadhalika at-tasawir illa ma kana li darura haka kuma hoto ka raba shi da gidanka sai dai hoton da ya zama na larura yace ka suratul bitaqa kamar hoto na ainihin passport ko kuma hoto na ID card wal awraqir rasmiya da kuma takaddu waɗanda yake ainihin na kuɗi na ƙasa baki ɗaya aka ce waɗannan duk babu laifi tunda an waye gari an ga halin da ake ciki kenan amma matukar ba irin waɗannan ba to kai kokari ka raba kanka da su ina fatan mun gane wannan sai ya ce wa zalika abin da yasa kuwa li'anna al-mala'ikata la tadkhulu baytan fihi tasawir wa la tamasil don mala'iku ba sa shiga gidan da ainihin yake da hotuna ko kuma da gumaka kama kulna anifan idza kharajat al-mala'ika min al-bayti ashashat fihi shayatin yace kamar yadda muka faɗi a ɗazu cewa don ya faɗi a baya yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace idan mala'iku suka fice daga gida to sai shaidanu sai su fito wannan sai su shigo wannan gida su kafa daba kana kawo hoto ka koyi mala'ikun da ke gidan to shikenan sai shaidanu sai su shigo sai su ta ainihin harka su a ciki abu na takwas kenan da ya kawo sai abu na tara kuma yace tathhirul bait min al kilab ka tsarkake gidanka daga karnuka duk mun yi bayani akan wannan sai abu na goma yace al iksar min salati nawafil fil bait ka yawaita yin salloli na nafila a gida na sha ɗaya kuma ya ce alkalimatu tayyiba wal ibtisama wal mushriqa ya ce ka kuma yawaita ainihin magana mai daɗi tsakaninka da iyalanka kana sakar musu fuska ana ainihin wasa da dariya wanda bai keta haddi ba waɗannan su ne abubuwa guda goma sha ɗaya da ya kawo wanda za ka iya tsabtace gidanka daga waɗannan makirci to daga ciki shine hadda hoto ɗin nan da muka yi maka magana to kuma akwai littafi da wannan malami ya yi ya sa mishi tahsinatul bait abin da yasa abin da muke bukata ya wadace mu a wannan littafi ne shi yasa bamu taho da wannan littafi ba duk baki ɗaya sai da malamai suka tsaya suka tattauna wannan kar ka zauna da ka sai ka cuci wallahi sai ka cuci kanka Allah ya shiryar da mu ai sai mu ci gaba har mu karasa cikin lokacin na to qala duk sanda kaji ya ce kala shi mai sharhi din to yana nufin shi asalin mai littafin Muhammad bin Abdul Wahhab ya ce wala huma har wa yau an karbo daga Bukhari da Muslim anha daga ita Aisha qalat Aisha tace lamma nazala bi Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama lokacin da mutuwa ta sauka ga Annabi sallallahu alaihi wa sallama tafika yatrahu khamisatan lahu ala wajhihi sai annabi ya rinka cire wata ainihin wato wani lullubi da ya lulluba fuskar shi yana kwance yana lullube to lokacin da mutuwar ta halarto sai ya rinka yayi fuskar shi haka sai kuma ya koma sai ya rufe sai ya yayi fuskar sai kuma ya koma sai ya rufe shine tafiqa wannan fi'ili ne na muqaraba an gane wannan ko sai ya rinka cirewa yana kuma mayarwa fa idza tamma biha kashafaha an wajihi in ya rufe fuskar shi sai kuma ya bude faƙala wa huwa kazalika aisha ta ce muka ga annabi yana ta yin haka ya buɗe fuskar shi ya rufe ya buɗe ya fuske ya rufe sai ya ce la'anatullahi alal yahudi wan nasara inuwar Allah ta tabbata akan yahudawa da kiristoci fassarar maganar manzon Allah kenan to kun ji yanzu kuma kiristoci sun ce da su ake to hadisin manzon Allah ne dole a fassara ba yadda za ka duk wanda karatu ya zo kan shi ko ka ji ka mutu ko ka ji ka rai ko ka ji ka zauna anguwar ko ka ji ka gudu amma sai an fassara dole ai sai bala'i ya saukan ba a karatu ana bayyana gaskiya to shine gashi larabcin manzon Allah yace la'anatullahi alal yahudi wan nasara inuwar Allah ta tabbata akan yahudawa da kiristoci duk wanda ya fassara maka sabanin haka yayi kuskure a fito a faɗi ƙararra mana sai a ɓoya shari'ar manzon Allah dan me za a ɓoye ta kuma su hukuma sun ce kowa wai sun ba yancin ya addinin shi to mu addinin mu ya ce dole mu bayyana gaskiya kowa ya ji mu addinin mu bai ce mu ɓoye gaskiya ba to me yasa annabi ya tsine musu anan sai ce ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid saboda sun mai da kaburbukan annabawansu sun mai da su masallatai yuhadhdhiru ma sana'u aisha tace annabi yana tsoratar da abin da suka aikata qalat ita aisha tace falaula zaka ba dan haka ba walaula zalika ba dan wannan magana da annabi ya ta yala an Allah ya la'anci yahudu da nasara ba ubriza qabruhu da an fito da kabarin shi sarari ghaira annahu khushiya sai dai an ji tsoro an yi takaza masjidan kada a mai da shi masallaci shi yasa aka je aka saka kabarin a can cikin ɗaki za mu zo za mu bayani akan kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yadda aka yi kabarin yanzu ya waye gari yana cikin masallaci din da kuma yadda duk abubuwa suke baki daya dan ka ce babu kyau kabari ya zama a masallaci sai ce ya kabarin annaba a cikin masallacin shi yake baka san tarihi bane ka je ka karanta mujalla baka fahimta addini a littafi ake karatu ya ce akhrajahu bukhari da muslim suka fitar da shi tare da cewa tun da farko ya ce walahuma ya isar amma sai sake cewa akhrajahu sai jikan sai ya ce sharhun ga sharhin abin da kaka ya ce ko haza haka za sabata fi awwali hadhal hadith yace haka ya tabbata a farkon wannan hadisi walahuma yace walahuma wa fi akhirih akhrajahu kuma a ƙarshe yace akhrajahu yace bi khatil musannif da rubutun hannu na mai littafin shi kakan nashi kenan yace wa ahadul lafzaini ɗayan waɗannan lafuzza guda biyu yughni anil akhir ya wadatar wa ɗayan li'annal murad domin in an ce walahuma ana nufin sahibar sahihaini masu bukhari da muslim in kuma an ce wa akhrajahu duk dai su ake nufi yace ɗayan ya isa wa ɗayan qauluhu lamma nazala din nan da aka ce lokacin nazala din nan sai yake cewa ko nuzila ne yace huwa bi dammin nun za a yi wa nun guda damma a ce nuzila wa kasri zai a yi wa zayun kasara a ce nuzila almabniyu ala ma lam yusammi fa'iluhu kenan lokacin da aka saukawa da manzon Allah mutuwa din ai nazala bihi malakul maut lokacin da mala'ikan mutuwa ya sauka da mutuwa din wal mala'ikatul kiram da kuma mala'iku masu girma alaihimus salam tsira da aminci su tabbata gare su ma'ana yadda annabi yadda kowanne mamaci zai mutu mala'ikun mutuwa za su zo din nan haka annabi ma mala'ikun mutuwa din suka zo wurin shi sai dai mala'ikun sun kasu in bawan Allah ne sai su zo mishi da sura kyakkyawa in kuma mummuna ne sai ainihin su zo mai da siffa ta muni to amma mala'ikun rahama su suka zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina fatan mun gane wannan dama Allah ya ce qul yatawaffakum malakul maut allazi wukila bikum mala'ikan mutuwan da aka wakilta muku shine ainihin zai zo ya dauki ranku to wannan shine sunan mala'ikan mutuwa malakul mauti amma azra'ilu wannan daga bible ya zo wannan isra'iliyat ne ka rabu da shi ko a wannan littafi ka gan shi fadrib anhu safha ka kau da kai kawai a cikin qur'ani malakul mauti Allah ya kira mala'ikan mutuwa cikin hadisai sai hai haka amma duk inda ka ga azra'ilu ko asalin hadisin bai inganta ba ko kuma wannan kalma an shigar da ita ne qauluhu tafika din ne yace bi kasril fa ayi wa fa'un kasara wa fatiha kuma za a iya mata fataha ba iya cewa tafika za iya cewa tafaka wal kasru afsah amma a karanta shi da kasara shi yafi fasaha tafiqa din wa bihi jaa al qur'an haka al qur'ani yazo ai al qur'ani yazo da wannan kalma a wurare uku da cikin suratul a'raf da kuma cikin suratul taha duk baki ɗaya yazo wa tafiqa tafiqa tafiqa fadin da kasara ne to shi yafi fasaha don al qur'ani shine wazani na ainihin arabiya shi yasa ka'ida ta malaman nahau baka kafa hujja da ainihin wata magana cikin maganganun malamai kai istishhadi akan cewa nahawun ka daidai ne ko kuma da wani lafazi na hadisi saboda hadisai akan ruwaito su da ma'ana amma qur'ani shine akan kafa hujja da shi akan ainihin abin da ya shafi istishhadi na arabiyya ko kuma wata waka cikin waƙoƙi na jahiliyya amma karka ruɗu ka ce kuma mun ce ba a kafa hujja da hadisi abin da ake nufi hadisai akan ruwaito su da ma'ana to ruwayarsu da ma'ana ɗin nan tunda in ba ya tabbata lafazin annabi ba ne to za a iya samun kuskure wajen ba da magana amma inda ya tabbata lafazin annabi ne to zai zama hujja akan wannan to shi yasa sai malaman arabiya sai suka ce hujja sai ta zama cikin alqur'ani ko kuma wata wani waka daga cikin waƙoƙi na ainihin jahiliya shi yasa sai aka zo mashahuran mawaƙa guda shida na ainihin jahiliya shu'ara sitta sai aka littafai a kansu baki ɗaya duk aka kawo waƙoƙinsu su imrul qaisi su antara duk aka kakkawo waƙoƙinsu in kana so ka je ka karanta duk kalmar da ta zo maka sai ka samu ainihin abin da za ka yi istishhadi da shi daga cikin waɗannan waƙoƙi daga cikin mawaƙan nan shida mun gane wannan ko wa ma'anahu ma'anar tafika din nan ja'ala duk fi'ilai ne na muqaraba kamar da zaka rinka cewa sai wane ya rinka kaza ya rinka kaza rinka ai ba ita ce kalmar ba sai wane ya rinka cin abinci kaga cin abinci din daban kuma ka kawo wata kalma kace ya rinka kaza ko ya dinga yin kaza to shine su kuma suke ce musu af'alul muqaraba a cikin ainihin nahwu qauluhu khamisa din nan da yace riga din nan sai yace bi fatihil mu'jama ai wa ainihin mai digo din nan fataha wanne kenan khaɗin a ce khamisa ya ce kisa'un mayafi ne lahu a alam wanda ke da zane a jikin shi ƙauluhu da ya faɗi a cikin hadisin ɗin ne ya ce la'anallah a fa'izar tamma biha kashafaha ai idza tabasa nafsahu anil khuruji in manzon Allah ya lulluba kanshi bai fito da fuskar shi ba daga wannan kashafaha an wajihi sai kuma ya zo ya buɗe fuskar tashi qauluhu da yace din nan la'ana Allahu al-yahuda wan nasara Allah ya la'anci yahudawa da kiristoci ila akhirih har zuwa wannan la'anahum sallallahu alaihi wa sallama ala hadha al-fi'li bi ainihi akan wannan aikin musamman annabi ya tsine musu anan wani aiki ne wa huwa ittikhadhu quburi al-anbiya'i was salihin masajid shine mai da kaburbukan annabawa da salihai wuraren sujuda ai kana'is ma'ana sai suka mai da waɗannan cocina nasu wa biya in aka ce kanisa a larabci wurin da kirista yake bauta in aka ce biya shine ainihin wurin da bayahudi yake bauta ya ta'abbaduna suna ibada a wurin wa yasjuduna fi halillahi a lokacin ma ga Allah suke sujuda din amma kuma duk da haka aka la'ance su saboda waɗannan hotuna wa in lam yusammuha masajid ko da yake ba su kiraye su ainihin masallatai ba fa innal i'tibara bil ma'ana la bil ism yace ana lura da abin da suke ne ba wai da sunan ba ko da sun ce coci amma tun da sujuda ake sai a ce hukuncin ya zama kamar hukuncin masallaci to suna sujuda ga wasu Allah kenan wa mithlu zalika yace misalin wannan shine alqibab alqibab shine qubba wannan da ake a daga gini ainihin akan kabari wal mashahid da kuma ainihin mashahid shine irin hubbara hubbara da ake ma'ana kaburbuka na waliyai a zo ana musu ado ana gine-gine al mabniya ala quburil anbiya'i waɗanda ake ginawa akan kaburbukan annabawa was salihin da salihai فإنها هي المساجد الملعونة من بناها waɗannan irin masallatai an la'anci duk wanda ya yi irinsu ka je kai masallaci akan kabari an la'ance ka ala quburihim ma'ana an la'anci wanda ya akan ainihin kaburbukan waɗannan annabawa wa illam yusammiha man banaha masajid ko da wanda ko da yake wanda ya gina din bai ce masallatai ba ko sai ce hubbare ko ya ce kaza tare da cewa ku sani fa shehu usman har ya mutu faɗa yake da waɗannan abubuwan fa wallahi har ya mutu faɗa yake kaje ka karanta ihya sunna duk baki ɗaya ya faɗa da bidiyo'i amma an dawo ana yi akan kabarin shi kuma su mutane tunda ba karatu ake a ƙasar mu ba ana